أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منهدوا دنشي قبل كراتو أتكل التافي من كتاب التوحيد a majalisinmu na hamsin da biyu wannan shine kaset ɗinmu na hamsin da biyu a wannan rana ta alhamis 25 ga watan september 2025 Allah ya mana jagoranci za mu tashi sabon babi babu ma ja a fi kathratil halifi babin da ya zo yanayi make mana hani wajen yawan yin rantsuwa in za a yi rantsuwa a bayan mun karanta duk wanda zai rantsuwa ya rantse dawa da Allah ko ya yi shiru shirka ce rantsuwa da wani Allah ka rantse da Ka'aba ko ka rantse da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka rantse da wani shehi ko ka rantse da wani abu man kana halifan falyahlib billah inji Annabi duk wanda zai rantse ya rantse da Allah to tunda yanzu kenan rantsuwa da Allah halal ne ko ja'izi ne an ba mu izini mu rantse da Allah to kuma in zaka rantse da Allah ma karka mai da Allah abun wasa wala taj'alullaha urdatan li aymanikum karka sa Allah ya zama abun wasa wajen rantsuwarka komai rantsuwa komai kai kiran sunan Allah to yo ko mutum ne kake yawan kiran sunansa haka kawai kai ta saka sunansa ya kiran sunansa sai ka samu akwai nau'i na dan kamar kana wasa da shi to ba a so ubangiji a gurin da ba haka aka umarce ka baka zo kake wasa da sunan Allah shine wajen rantsuwa rantsuwa wani abu ne na girmama Allah to in ka saba ba a gurin dan wani abu da bai taka kara kara maka ita rantsuwa kaman kana walakanta Allah ne to wannan shine babin da malam yake so ya mana magana sai ya bude mana da fadin Allah madaukin sarki wahfazu aymanakum haka ne ko ku kiyaye rantsuwarku kada kuke yin ta gatsau amma in muka idan muka duba ma ayar gaba daya nan gutsaran ayar ne aka dauko aya cikin suratul maida ko suratul maida Allah subhanahu wataala yake cewa la yu'akhidhukum Allahu billagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba zai kama ɗaya daga cikin ku ba Allah ba zai kama ku ba a rantsuwar ku da kuka yi yashishshiya malamai suka ce rantsuwa yashishshiya shine wanda shi bakin sa ya saba yawan rantsuwar nan ne to wanda bakin sa ya saba komai zai ce wallahi komai zai ce wallahi wani abu ma bai da tabbas a kansa kawai ya ce wallahi wani Allah ba zai kawo mutum ba saboda sabon bai sabon baka saboda ba har zuciya abin da yake nufi ba sabo ne to amma fa ana masa nasiha mai irin wannan yayi kokari ya daina yadda ya sabarwa kansa da yi to ya sabarwa kansa da rashin yi kuma wannan shine na daya na biyu suka ce allahu min al-ayman rantsuwa ta lagau shine ka rantsa a abu da kana ganin tabbas haka ne amma sai da aka bincika sai aga ba haka bane amma kai a zuciyarka kana ganin haka ne yawanci ina ba da misali da cewa kai ne ka zo za ka wuce sai ka haɗu da wasu mutane a ƙofar gida suna sake da fararen kaya ka gaishe su ma sai da ka wuce ka je ka zauna a can gefe ashe masu fararen kayan nan sun tashi tumaki farare sun zo sun zauna a gurin wani mutum sai ya zo shi wajenka salamu alaikum alaikum salam sai yana tambayanka ni kan wa'ancan tumakin da na gani na waye ne ya ce ina kaga tumaki ya ce ga su can a kofar alajiwa ne ko kuma ya tambaye ka ni suwaye ni menene nake gani ne can kofar alajiwa ne sai ce su alaji ne suke zaune wani kuma ya ga tumaki ne ce kai tumaki ne sai ce wallahi tallahi ba tumaki bane kaza ne wancan ma ya iya rantsuwa ya ce wallahi tallahi tumaki ne in aka tashi aka je sai aka ga tumaki ne kai da ka rantsa su alaji wani ne kana da kafara ba ka da kafara saboda tabbas kai su ka gani farin kaya wani abu mai fari kuma ya zo daga nesa ka rantsa shi ne ba ka da Allah ba zai kama ka ba to wannan shine misalin sa ka rantsa abin da kana ganin tabbas ne amma ba haka bane ko ya canju ko wani ya ajiye motar sa ja alaji ya ajiye motar sa ja a ce alaji na gida ka ce wallahi yana gida yanzu na wuce shi mun gaisa a bakin motarsa yana cikin gida an ce min ya fita yanzu ne wa aka ce sai ce ga motarsa ina gani an ce ya fita da motarsa ga mota ja ashe wani ne ya zo ajiye mota kuma ka rantse cewa wallahi shi ne kuma irin ta wani irin wa'annan da yana faruwa to sai Allah ya ce la yu'akhidhukum billahu billahu fi aymanikum irin wa'annan rantsuwan Allah baya kama ku walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah yana rantse ku da rantsuwar da har cikin zuciya haka kuke nufi har zuciya ita kake nufi ba da kuskure ba kuma ka rantse ka ce wallahi tallahi ba zan sayar maka da kayan nan ba kuma har zuciya kake nufi to in ka ce ba za ka sayar din ba kar ka sayar din in ku ka sayar to ka je ka yi kafara in ka rantse ka ce ba za ka yi abu ba sai ka ga yin yafi alheri kamar yadda annabi haka yake yi to annabi ya ce sai na aikata aikin kuma sai in yi kafara wannan shine annabi wannan yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba maslaha abin da zai yi zai iya shawari sai ya ga sabanin shawarin da aka yi shi yafi alkhairi sai ya bar na sai koma wancan ku ga faran tsuwa annabi zai yi amma sai ga kai yanzu rantsuwan nan da nace ba zan je kasuwan nan ba har na rantsi kuma zuwa kasuwan nan akwai wanda zan yi wa wa'azi zuwa kasuwan nan akwai inda za a yi kaza zuwa kasuwan nan akwai za a yi sulhu sai ka sai ka je kasuwar ka yi sulhun ka samu lada ka zo ka yi kafarar rantsuwar ka ita ma kuma ka samu lada walakin yu'akidu min aqattum li ayman fa kafaratuhu duk wanda ya rantsuwan itsamu asharati masakin zai ciyar da miskine goma wannan shine kafarar rantsuwa ba a ce kai azumi ba miskine goma ake ciyarwa min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga tsaka tsakin abin da kake ciyar da iyalanka irin abin da ka san shi iyalanka suke ci to da shi zaka ciyar da wanda wanda zaka ba wa yan kafara kar gidanka kana cin girki mai kyau da ganye da nama da abubuwa ka zo yin kafara ka ce a nemo tsakin dawa a yi musu abin nan dambu ko sauran tsakin gidanka ashe a yi dambu da shi a'a irin abin da kake ci a gidanka gwargwadon kamansa makamancinsa sai ka ciyar da su auki suwatun ko ka musu tufafi ko ka yi tufafi kana da wasu kayayyaki da ko sun ɗan ja baya kana son canja su ka ɗauki guda goma miskine goma ka ba su tufafin wannan kayan auta hariru raqaba ko kuma ka yanta baiwa yanzu duk guda uku nan da muka faɗa baya komawa kan mai kafara yana komawa kan al'umma ce za ta amfana to kuma kullum musulunci so ke ka amfana da mutane ba ka amfana da kanka ba yasa zaka ji na ce malamai suna yawan faɗa kuma ina ɗauko maganganun malamai ina faɗa da ka je ka yi umara ta miliyan biyar gala ka rabar da miliyan biyar ɗin wa al'ummar malamin mu Profesa mansur sokoto yake cewa da wannan fatawan yake yi to amma masu kuɗin za ka iya musu wa'azin ma ka ce ba kun je umaran ba su ki zuwa umaran kuma ba za su yi abin da ya dace ba wani kuma zai je umaran kuma zai yi sadaka to gara ka bar shi ya je ya yi to kullum dai muke duba priority to kullum abin da Allah yake so ka amfana da al'umma fa man lam yajid in baka samu ukun nan bane fa siyamu salatati ayyam shine zaka yi azumin kwana uku kage kenan azumin kwana uku nan talakawa ne amma zai ga mai kudi ya samu kafara ya ce azumi ya kama ni Allah ya ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wannan shine kafarar rantsuwan ku in kun rantse wa hafazu aymanakum ga karatun mu nan a gaban mu ko wa hafazu aymanakum to rantsuwar ma abun da ya halatta kai rantsuwan ma ka kiyaye ba sai kai ba rantsuwa fa galibi fa galibi rantsuwa fa ba a so ka yi ta sai in an rantsar da kai to amma kun ga mun riga mun saba mun tashi cikin al'ummar da haka take yi Allah ka yafe mana Allah kuma ku canja mu daga yawan yin rantsuwan a abin da bai kama ma a yi rantsuwa ba har malamai za a gani suna karatu wata kiwa in yanzu ya ce maka wallahi tallahi saboda mai mun saba kuma ko bai rantse ba za a karbi maganarsa to shi sa Allah ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwan nan kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun haka Allah yake bayyane muku ayoyinku ko kwa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ita ce aya ta farko so ya'yan uwa rantsuwa tana da matakai guda hudu kiyaye rantsuwa kai kiyaye rantsuwa akwai matakai guda hudu na farko ka kiyaye ta daga farko ma abu in ya kama na rantsuwa kar ka rantsan sai an nemi ka rantsi to ka bada labari in dai kai mai gaskiya ne za a dau maganar ka shikenan na biyu ka kiyaye ta a tsaka tsakiya me yake nufi tsaka tsakiya wancan a farko an ce ka kiyaye ta shine kar ka yi rantsuwa kiyaye ta a tsakatsakiya kuma shine in ka rantse din kuma abinda kace ba za ka yi makar ka yi shi sai dai in akwai maslaha to sai na uku a ƙarshe ka kiyaye rantsuwa shi kuma ka ga maslahan ka aikata abinda kace ba za ka yi din ba in ka aikata shi kuma ka yi kafara wannan sune kiyaye rantsuwa guda uku sai na hudu kar ka rantse da wani Allah sai ga Allah wannan sune kiyaye rantsuwa fa da su ake kiyaye rantsuwa na daya kar ka yi rantsuwan a farko ko da ta wajen da ya halatta kai rantsuwa ne karka yi sai an neme ka balle kuma gunda ma ba ta da ba a sa ka kai rantsuwan ba ka kiyaye saboda girman Allah na biyu shine na tsaka tsakiya na tsaka tsakiya shine in ku ka rantse ka ce ba za ka yi matokar ka yin na uku shine na ƙarshe in ku ka yin to ka yi kafara na hudu kuma kar ka yadda ka rantse da wani Allah sai da Allah man kana haliman falyahlib billah sai malam ya kawo mana hadisi an abi hurairah ta kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسمعة للسلعة للسلعة ممحقة للكسب إترنسوا إترنسوا da mutum zai tayinta a gurin ma da bai dace ba dan kasuwa ya zo ya tarantsuwa akan kayansa annabi ya cewa manfaqatul lisil'a tana sa a zo a sai kayanka sai tarantsuwa wallahi mai kyau ne wallahi duk kasuwan nan ba za ka samu wanda ya kai kyau wannan kyau ba wallahi arhan da zan maka ba za ka samu mai arhan kuma fa ƙarya yake kai ko gaskiya yake ana hana shi ne kar ya rantsa da gaskiya ma wa ce ka rantsa mutum zai sai ya saya to za ta sa ka a zo a sai kayanka amma kuma fa mamhaqatul lil kasbi za ta kwashe maka albarkan kayan ki ta rantsuwa za ta kwashe maka albarkan kayan kawai mutum bayani in ya gamsu shikenan wa yake kawo albarka Allah ne wa ke kawo kasuwa ubangiji ne rantsuwarka kuma sabon Allah ne ba a so ka yawaita rantsuwa akan kasuwancinka ko da kan gaskiya ne wa an salman anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal an karbo daga salman manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace salatatul mutum uku la yukallimuhumullah ranan tashin alkiyama Allah ba zai zance ba zai magana da su ba ba zai zance da su ba subhanallah ubangiji ka tsare mu Allah ka sa muna cikin waɗanda za ka kalle mu ka yi magana da mu ka ce na yafe muku na gafarta muku na tanada muku aljanna mai girma ya ubangiji duk abin da zai saka mu shiga ayi blocking ɗinmu daga wannan abin ya ubangiji ka tsare mu daga shi ya ubangiji ka nesantar da mu daga shi Allah ka yafe mana kurakuranmu to ga sunan mutum uku salatatun mutum uku la yukallimuhumullah Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim ranar tashin alkiyama Allah ba zai tsarkake zunubansu ba kai kai masifa zunuban da mutum ya je da su Allah ya ce na tsarkake ka yanzu na yafe maka tafi aljanna su ba sa ciki walahum azabun alim kuma Allah zai azabtar da su kaga abu guda uku to bari mu ji wayannan mutanen ushaymitun zanin tsoho futuk ga furfura ya tsufa amma mazinaci ne nan duk abin da za a faɗa shi ne saɓon da ba shi ma da fa'ida kenan saɓon da bai da fa'ida ya tsufa abinci ma baya sha'awa fa kuma wallahi za ka samu abinci ma baya sha'awa abincin da yake ci ma ba wani mai na kirki ba shi ɗin ma baya jin daɗinsa amma saboda jaraba da masifa da saɓon allah ya zama addicted aka saɓon allah wallahi za ka je ka same su a gidan shan giya a wani ruwayan a wata wani hadisin yana faɗa har da masha mudbinul kham wanda ya tsufa amma kullun shi mashayin giya ne to zaka same su wasu suna nan kullun cikin gidan gidan karuwai an tsufa amma kuma an ki a shiriya to wannan Allah ba zai masa magana ba ba zai kalle shi ba yana da azaba mai radadi na biyu na uku wa'ailul mustakbir yanzu kun ga na farkon nan ai abin da zai sa ya yi zinan ma ba shi da ita ba ba haka ba ne an tsufa an ragwar baɓe an lalace kai muƙaddara ma da ƙarfinsa da lafiyansa sha'awansa kamar ta ɗan shekara talatin da biyar ne mu ɗauka ma haka ne a lokacin fa jikoki ke da su ko ba haka ba ne duk inda zai shiga gurin ɓarnan sai dai ya samu 'ya'yansa da kaza da kaza da kaza a gurin to kun ga babu abin amma kuma ya ce sai ya yi to bari ku ga na biyu shi ma na biyun nan shi ma babu abin kuma yana yi na biyu kuma shi ne a'ilul mustakbir talaka amma mai girman kai don Allah kana, kana cikin talauci mai haɗa ka da girman kai kuma kamar yadda wancan yana cikin tsufa mai haɗa shi da zina da shan giya to haka kana cikin talauci amma kuma duk anguwanku ba wanda yake ɗaga kai irinka ka capacity disorganized day sarkin garinku zai iya tafowa da ƙafa yana bi yana gaida jama'a yana tambayar halinsu mai sarauta zai iya zuwa ana sharan anguwa ya zo ya sa hannu amma shi fiyo wata a gurin wani- yana ya gani ya ɗauka ya zo ya saka mu kuma ba zai iya ba saboda girman kai ubansa ma baya iya gaisar da shi kai mummunan abu ne fa girman kai fa yana ganin kowa walakantacce ne a gari kuma ga talauci mun yadda in mun ga mai kuɗi yana yi zamu ce a kuɗinsa ne ya sa shi haka mai mulki in yana girman kai zamu ce mulkinsa ne ya sa shi haka mai ilimi yana da masifar ilimi zamu ce iliminsa ya kai shi girman kai duk halaka fa za su yi fa to ina kuma ga wanda bai da ko ɗayan nan kai abin da zai sa kai ma babu ya gama girman kansa ya je ya share kwat ya je ya ɗebe kashi a a gidan wanda ya wa girman kan a nemo shi ya zo ya kaza a bashi takalma ya wanke a bashi kaza ya wanke a sa ya share kaza saboda walakanci duk wa'annan sana'o'in da na faɗa sana'o'i ne masu girma masu daraja dukkan su masu daraja masu girma ne yanzu mai ɗiban kashi wala dace shi za mu girmama a cikin al'ummarmu saboda yana yin aikin da ba kowa ne zai iya wannan sana'ar ba kamar likita ne ai da zai taba jikin mutum da kazantar jikin kowa wallahi wani wani in ka je ka ga wani likitan yana yana ɗawainiya kan mara lafiya kawai dai ka masa addu'a kai ka kaddara ka ce to yanzu in kai ne likitan nan ko ba haka bane wani fa ɗansa ba zai iya wanke ciwon ɗansa ba amma likita zai masa so dan mun faɗi wannan ba da misalai wannan sana'a ba ina nufin kaskantacciya ba ce ina nufin wanda ya walakanta kansa zai zama makaskanci a wajen wannan abu to wannan shine na na uku na biyu na uku rajulun da mutumin ja'ala Allahu bida'atahu wanda ya maida kayansa la yu- la yash- la yashtari illa bi yaminihi ba zai saya ba sai ya rantsi wala yabi'u illa bi yaminihi ba zai sayar ba sai da rantsuwa wannan ya halaka yanzu in zaka sayi wannan abin sai kai ta rantsewa wallahi tallahi kun ga- kaga littafin nan da kace min dubu uku wallahi tallahi shekaran jiya dubu da ɗari takwas aka ce min wai yana so don a masa, a masa ragi shi kuma in ya zo sayarwa ka gan shi dubu bakwai ma ba za ka samu ba amma ka kawo dubu shida da ɗari biyar shi kuma haka yake kuma ka je kasuwa za ka gani gani ba ka saba shiga kasuwa ba ba su sai da kayan su to wa'annan mutum ukun Allah ba zai musu magana ba ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ya ubangiji Allah ka tsare mu da fadawa cikin wa'annan da makamantansu ya Allah Allah ka tsarkake mu tun daga duniya mu je lahira muna tsarkaka wa fi sahih an imran ibn husain qala qala rasulullah sallam khairu ummati qarni a cikin hadisin nan hadisin husain ibn imran annabi ke cewa mafi alkhairin al'umma shine zamani na wanne ne zamanin annabi shi da suwa shi da sabansa sun mallazi na ilunahu sai waɗanda suka zo bayansu sun mallazi na ilunahu sai wanda suka zo bayansu da sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da tabi'an tabi'an tabi'ai wani waje shi ne ya faɗa yake kala imran sai imran kici fala adri ba- na manta a zakara ba'ada ba'ada qar- ba'ada qarnihi marratayn aw thalatha shin bayan annabi ya ce khairul quruni qarni ya faɗi wani qarni uku ne ko biyu ya faɗa amma yanzu kun ga anan biyu ya faɗa ai khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunahu shin annabi cewa summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum ko biyu ya faɗa amma riwaya ta ibnu mas'ud zamu same ta a gaba sau uku ne sau uku ya faɗa kenan bayan zamanin annabi sai zamanin sahabbai sai zamanin tabi'ai sai tabi'an tabi'ai duk wannan karnin duka ne manya su ne mafi alkhairi duk abin da zai biyo bayan su kuma lalacewa ne ana samun lalacewa yanzu kun ga yadda ake ganin al'ummar mu nan ta ɓaci ta lalace ku wallahi wanda za ta zo bayan ta sai ta fi ta lalacewa haka kuma har kiyama ta tashi har sai an zo gurin da mutanen da ba su san la'ila ba su san sallah ba ba su san hajji ba ba su san zakka ba ba su san komai ba iya abin da suka sani kuma musulmai ne iya abin da suka sani shine la ilaha illallah hadisun jabir iya la ilaha illallah nan annabi ya ce ba su iya sallah ba ba su iya zakka ba ba su san azumi ba kenan ko alƙibla ma ba sani ba amma dai su musulman su da suka fi kowa daraja a zamanin shine in ka zo ko musulmai ne eh mene musulunci su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah banda shi fa ba karatun fatiha ba qur'ani wani ruwa ma cewa ce qur'anin ma ya bace wallahi hadisin jabir mai ruwayan hadisin yake cewa kuma musulmai ne kuma za su yi kaza jabir ya ce wannan la ilaha illallah ta musu amfani ran kiyama iya abin nan dinta to haka kuma za a yi tafiya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa inna ba'dakum qauman sannan bayan ku za a samu wasu mutane yashhaduna wala yustashhadun za su ba da shaida ba a ce su zo su yi ba ba a neme su shaida ba fa to kenan nan ka'ida kaga in an nemi shaida kuma akwai rantsuwa a cikin ta aiko to ba a ce ma yi shaida ba zai zo ba da shaida wannan hatsari ne kar mutum ya shiga wannan shaida sai an nemo ka mutum ya san da kai aka yi amma bai neme ka to akwai dalili na ruwanka sai ka je to duk da cewa akwai hadisin da yake yaban mutanen da za su je su yi shaida ba tare da an neme su ba nan kuma kaga annabi ya ce shaida ba a neme ka ba ba kyau ya za mu haɗa hadisin biyu malamai suka ce haɗa hadisin biyu shine wani mutum an zalunce shi kai kuma ka san kayan nan nasa ne amma shi ya manta ma kana gurin aka yi abin aka ce nemo shaidun ka yi shiru ya ce wallahi ni na ni ba na jin akwai wani wanda na san zai shi min shaida kai kuma ka san kai shaidansa ne bai neme ka ba sai ka fahimci ya manta to nan gurin ba a kira ka ba sai ka je ka ce ai ni shaidan ka ne ina nan aka yi abu kaga wani ai ba matsala amma ba a neme ka ba ka je wannan haramun ne sai annabi ya ce sifofinsu wa yakununa wala yu'tamanun in an ba su amana suna ha'inta ba sa rike amana Allah ka tsare mu wannan dai zamanin muka muka mun shigo shi aiko wa yanzuruna wala yufun in suka yi bakanci wallahi Allah ya bani kaza zan yi sadaka kaza zan yi azumi kaza ba sa cikawa wa yazharu fihi musliman zaka gansu kitba kitban mutane ne suna da kiba saboda me yasa saboda ba sa bambance halal da haram duk abin da suka samu na dukiyar su ba sa bambance za su ci in ya tashi kasuwa baya duba wannan ta halalce ko ta haram kawai aikatawa yake shi yasa komai yake shigo masa da wuri kuma zai samu kuɗi zai ci kuma za ga sun yi ƙiba yasa wasu ke cewa a cikin al'umma waɗanda kaga jikinsu ƙibansu na ci ne ba na halitta ba irin waɗannan su tuntuɓe imaninsu anya dukiyarsu da take shigo musu mai kyau ce domin sifan ƙiba sifa ce ta aibu ana buƙatan ya zama jikinka yana daidaituwa daidaituwansa kuma neman halal ɗinka zai saba komai za ka ci ba in halal ɗinka Allah ya faɗaɗa maka ita kuma za ka yi takatsantsan karka yi ƙiban da za ta hana ka ibada akwai kuma su ƙiba na halitta wanda ko shekara zai ba zai ci ba sai ka rasa yadda za ka yi da shi a to ba nan ake magana ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan sifa ne yace irin waɗannan mutane masu rantsuwa ba a neme su masu cin amana masu kaza zaka samu sun yi kitima kitima wa fihi har yanzu ya zo hadisi daga wafihi an ibn mas'ud ko daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace khairun nasu qarni mafi alkhairin mutane shine zamani na thumma alladhina yalunahum sai wanda suka biyo bayan su thumma alladhina yalunahum sai wanda suka zo bayan su thumma thumma yaji'u qaumun shine na uku kenan ko sannan wasu mutane za su zo tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidan ɗayansu rantsuwarsa tana rigayanta za a neme shi shaida kafin ya ba da shaida ya rantse wani lokaci zai yi shaidan sannan kuma ya rantsuwa haka yake caccanjawa wani lokaci ba a neme shi shaida ba zai ce ya rantsuwa ya ce yana gurin kuma ya ba da shaida sannan sai wani waje aka ce wa yaminuhu shahadatuhu shaidansa kuma tana rigan rantsuwansa malamai suka ce fassaran wannan abun guda biyu ne tasbiqu yaminuhu eh tasbiqu shahadatuhu yaminahu ko suka ce ma'ananta guda biyu ne na farko shine wani lokaci ya rantse kafin ya bada shaida wani lokaci ya bada shaida kafin ya rantse shi kawai bakinsa ya saba kenan ana aibanta maka yawan rantsuwa da yawan bada shaida shaida sai an neme ka wasu ka ce kuma kinaya ake yi annabi kinaya yake yi na cewa ba sa ma damuwa da rantsuwa su rantsuwa ba su dauke ta komai ba akwai mutanen haka fa wallahi akwai wani wanda shi ba ruwansa in dai aka zo ana magana ka ce ka ji tsoron zai ce wallahi tallahi haka ne kuma wallahi ƙarya ne wannan mutumin ya halaka duk wanda zai iya rantsuwa akan ƙarya ya shiga ukunsa duk wanda ba zai yi kuskure ya ce eh haka ban yi kaza ba ko kuma ka aikata kaza eh nayi ba kai ba ai ba ka dauki wannan karantarwa ka san kai abu shikenan ni ne nayi jiya kai kaza a ban yi ba saboda karka ce eh nayi dan ka wanke kanka kai sallan wuturi kuwa nayi sallan wuturi jiya nayi nayi wallahi ban yi wuturi ba to karka saki ko yara kake wa fada yara ku zama masu gaskiya riko da gaskiya yaya qur'anin da nace ku karanta izu ɗayan nan da nace ku kowa yayi sau biyar biyar kun yi a'a wallahi abi sau hudu nayi saura daya eh to je kai ɗayan ka me yasa kuma kai ba kai ba karka saki ka zama mai gaskiya eh malam muhammad awwal alhamdulillah kana da gaskiya da ina abdurrahman alhamdulillah a zama masu gaskiya ko kuna da gaskiya Allah muku albarka to wannan shine hadisin mu na karshe a babin ko ina ga shine na karshe ko to nan gurin zamu dakata sai Allah ya kai mu gobe insha Allah tabaraka ta'ala zamu tashi sabon babi ba mu ma ja a fi zimmatillahi wa zimmati nabihi to sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh